بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya sare man haduwa a wannan yammaci yammacin litinin biyu ga watan muharram a shekara ta 1441 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne biyu ga watan tara a shekara ta 2019 a lissafin miladiya za mu tashi a darasinmu na 92 a karatun littafin fadlul islam tare da sharhinsa wanda muka saba bi a wani littafi mai falala da yawa kamar da sunan sai ke dauke da shi sharhin babban malami malam salih ibn abdulaziz ali sheikh muna tattauna a babi na uku na wani littafi abin da ya shafi ma'anar musulunci kuma mun shigo inda malami ke mana bayani akan shin akwai bambanci tsakanin al'islam da kuma al'iman da kuma al-muslim da kuma al-mu'min ko kuwa duka abu ɗaya ne lura da bayanin da muka yi makon da ya gabata ina sa ran gamsashe ne ba sai mun sake nanata wasu abubuwa da yawa ba za mu ci gaba da karanta abin da malamin ya rubuta insha Allah bismillah inda ce alƙaulul awwal shafi na 121 ka ɗauko daga inda ce wa halil muslimu wal mu'minu shay'un wahid am huma shay'ani mukhtalifan ko da ke kafin nan a yace ina ne wa qad dhakartu lakum fi ma mada mukhtasaran yawa da ko daga nan
على أقوال أقربها قولان القول الأول هو قول المحققين لأهل العلم أن الإسلام والإيمان بالإسلام اجتمع بل اجتمع فرقا يعني أنه إذا قال في حديث الصحيح ذكر الإسلام وحده ذكر الإسلام أنه إذا صار في حديث أو آية ذكر الإسلام وحده نعم نعم بما يشمل الإسلام والإيمان وغيره نعم طيب أحسنت بارك الله فيكم kamar da muka tsaya a kansa makon da ya gabata ba sai mun nanata ba tambayar ita ce shin al-islam da al-iman da kuma al-muslim da al-mu'min abu ɗaya ne ko kuwa abubuwa ne guda biyu daban-daban ita akwai ra'ayoyi da yawa na malamai amma mafi kusanci daga waɗannan ko a cikin waɗannan ra'ayoyi shine ra'ayoyi guda biyu kuma na so da mu shiga mu buɗe da zancen da ƙungiyoyin da sauransu amma na ga zai fita daga siyakin abin da muke bukata mu tsaya kan iya waɗannan ra'ayoyi guda biyun da ya ambata sun fi kusa da gaskiya sun fi kusa da dacewa kuma sannan akwai buƙatar idan ka shigo da ra'ayoyin ƙungiyoyi kamar kawarija da kowane to yana buƙatar ko ne a faɗi dalilin da ya sa suka zaɓi wannan kuma yana da alaƙa ne da babin ziyadatul iman wa nuqsanuhu wanda mahallinsa ba a nan ba ne amma dai mu bi abin da ya ambata inda ya kama a faɗi wani abu sai biyu insha Allah yace alqaulul awwal ra'ayi na farko a cikin wannan guda biyu yace wa huwa qaulul muhaqqiqin min ahli ilm shine ra'ayin a masu kwalkwale mas'ala masu bincike a cikin malamai waɗanda ba haka kawai sukan faɗi zance ba sai sun yi bincike yawwa to ra'ayinsu shine nan yana ishara ne zuwa ga irin su malam ibnu taymiya don shine wanda ya magana akan wannan mas'alar da zurfi zurfin da ya ware mata littafi mujalladi su kutum in ka ɗauki majmu'ul fatawa nasa juz'insa na bakwai duk akan wannan matsalar ya tattauna maganar imani da islam da ihsani shi yasa aka sanya wa littafin sharhu hadisi jibril sunan littafin ke shafi wajen ɗari bakwai duk akan wannan matsala duka abin da ya kamata a faɗa ya faɗe shi an kan ka karance za ka ji ka fahimci wannan matsalar yadda ya kamata gwargwadon hali to su yake ishara zuwa gare su irinsa irinsa ra'ayinsu akan wannan shine annal islam wal imana shine cewa lafazin al-islam wato musulunci wal iman da kuma imani idaftaraqa in suka rabu kamar da ambata mana makon da gabata idaftaraqa mene ذكرا يوا إذا افترقا ذكرا مذفر اجتمعا منه معنى يوا إذا سكربوا أأنبتوا معنى أن أنبتشي كون ɗaya daga cikinsu a siyaƙi daban a aya daban ko a hadisi daban to ijtama'a sai su haɗu fil ma'ana wajen ma'ana kun san dai me ake nufi in aka faɗi ɗaya ba a faɗi ɗayan ba to shi wanda aka ambata ɗin ya ƙunso ɗayan da ba ambata ba duk inda kaga aya an ce al-islam to imani ya shiga cikinta duk inda kaga an ce al-iman to al-islam ya shiga cikin ma'anarta shine ma'ana wa idza ijtama'a iftaraqa in kuma suka haɗu wajen ambato shi ma mene iftaraqa sai su rabu wajen ma'ana ma'ana idan aka faɗe su tare a siyaki ɗaya a aya ɗaya to kowanne akwai ma'anarsa tunda Allah maɗaukaki baya maimaita abu ɗaya da ma'anarsa ɗaya a gun masu balaga suna cewa ba a yin haka ko kuma abin da ɗan adam zai tsarkaka daga yinsa Allah ce fi cancantar a ce zancensa babu irin wannan shi sa duk abin da kaga Allah maɗauki ya yi atsafe na wata kalma ko da suna da alaƙa da wata kalmar wajen ma'ana to akwai ƙarin ma'ana a ɗayar shi yasa ya faɗe su tare za ka ga akwai wata fa'ida da za ka samu in ka bi kowace kalma ka ba ta ma'anarta to ballantana wannan al-islam wal iman in aka faɗe su a aya ɗaya ko aka faɗe su a hadisi ɗaya to kowanne yana ɗaukar wata ma'anar da ba ta wancan ba to ya muka ba da wancan ma'ana in sun haɗu wajen ambato sun rabu wajen ma'ana me ma'anar al-islam al'amalu zahira ayyukan zahiri sallah da azumi da zakka su ne islam shi kuma al'iman yana nufin me ayyukan zuci yau amma in aka faɗi al-islam shi kaɗai ko da cewa ma'anarsa shine ayyukan zahiri to ya kunshi ayyukan batini hakan ambaci in an ambaci imani shi kaɗai babu al-islam to diddan asalin ma'anarsa shine ayyukan zuci to ya kunshi ayyukan zahiri su sallah su ma duka imani duk wanda mun yi shi ba sai an sake nanata ba to sai ce ya'ani abin nufi idan sara fi hadisin aw ayatin idan a cikin wani hadisi aw ayatin ko a wata aya ya kasance zikrul islami an samu ambatan islam wahdahu shi kadai fa huwa yu'na bihi addinu to abinda ake nufi da shi shine addini gaba daya addini kun an ce addini kun ga ya kunshi me ya kunshi al-islam wal iman wa al-ihsan tunda haka yake a hadisin mala'ika jibril innahu jibril atakum yu'allimukum mene bai ce atakum yu'allimukum islamukum atakum yuallimukum imanakum atakum yuallimukum ihsanakum la amma sai ce atakum yuallimukum dinakum li'anna ad-din yashmalu hadhihi al-umur ath-thalatha an fahimta yau so sai ce fa huwa yu'na bihi ad-din bima yashmalu al-islam wal iman wa ghayruhu wato so da abin da ya kunshi musulunci da imani da wani ma abun kamar ihsani yace wa kadhalika hakanan idza zukira al-iman wahdahu in an ambaci imani shi kadai fayu'na bihi sai ya undin nan kasan ba ya'ani bane tunda ya ce idza zukira da mabnin li alfa'ili ne da sai a ce idza zakara al-islam wahdahu fa huwa ya'ni ai az-zakiru alladhi zakara fa innahu ya'ni amma tunda ya ce idza zukira al-iman wahdahu in an ambaci imani shi kadai fayu'na bihi to abin nufi da shi shine al-islam wal iman ana nufin da musulunci da imanin duka fayu'na bihi al-jami ana nufin duka guda biyu su ake nufi in an ambaci daya kama qala alaihi as-salatu was-salam kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba imani yanki ɗaya har sittin da wani abu ne أو قال بضع وسبعون شعبة أو رواية كوكما ياتي كومي رواية هنا كوكونتو كو ياتي ني سبعين دا وني أبو كو ستين دا وني أبو سيتي أعلاها قول لا إله إلا الله وأنا دكول سوانا حديثي ما في دوكاكا شيني فد لا إله إلا الله كاغونا قولي كو قول لا إله إلا وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ما في كذا كما شيني بسد كذا ko abin da zai cutar kai da mutane a gusar da shi daga hanya kaga shi kuma wannan menene aiki ne kaga ashe al'iman din an fassara shi da aikin gaba da kuma aikin zuciya duk sun shiga ciki da kuma aikin harshe kamar da ke a wata ruwaya da mun sha kawo ta wal haya'u min al iman to sai ce fa fassara anan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara aw masala ko ya ba da misali ya kwatanta ya shu'abil iman dangogi yankokin imani ina jin waɗanda suke tare da mu can can shekarun baya yayin da muka karanta littafin a'lamu sunnal manshura da muka zo kan wannan sai da ya tsaya ya lissafa mana abubuwan nan sittin da wani abu a ijtihadin sai da ya fito da su daga hadisai sallah tana ciki azumi na ciki kyautata ma iyaye na ciki na filfilu suna ciki da yin gaskiya a aiki yana ciki kun kuma kowane in ka hada shi akwai aikin baki akwai aikin zuci akwai kuma aikin gabubba to duk wannan kun ga Allah sallallahu kira shi mene al-iman cewa al-imanu bid'un wa sittun ko kuma bid'un wa sab'una shu'ba ko ce shu'ba an ce shu'ba me ake nufi yanki gutsire yawa تسيتي أو مثل لشعب الإيمان الكثيرة بأمرين دع الأمر قدابي أو أن الحديث هما وأن أبوه قدابي سنة من الأعمال الظاهرة سنة تكون أيوكا ظاهري التي هي أعمال الإسلام وأن سنة تكون أيوكا مسلم شيني قول لا إله إلا الله وإماطة الأذى عن الطريق دفئهم لا إله إلا الله دكما بصدى شوتا دكزنتا دكهنيا har yanzu mun ƙara lura wannan hadisi darasi ne babba wajen nuna mana cewa musulunci a bayan koya mana aƙida da tauhidi to yana koya mana lafazi cewa lafazi yana da muhimmanci mutum ya iya bakinsa ya iya sanin inda zai faɗi magana ya iya sanin abin da zai amfana shi kadai ya kamata ya fito daga bakinsa kamar da manzon Allah suna suna ma faɗi a hadisin da na san duk kun haddace daga cikin alherin man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal mene falyaqul khairan aw liyasmut duk mutumin da yayi imani da Allah yayi imani da ranar tashin alkiyama to ya faɗi alheri ko kuma ya shiru duk abin da zaka faɗi an ba alheri bane ka yi ƙoƙari ka tuno a lokacin da ka faɗe ka ce bari in ƙyale shi kasancewar ya ce ƙaulu la ilaha illallah ya nuna mana ƙauli abu ne mai muhimmanci bayan wannan kuma imatsatul adha ya faɗi abubuwa biyu anan imatsa aiki ne sannan adha cutarwa da duk wani abu da zai cutar wannan ya nuna mana musulunci ya damu da ƙoƙarin da mutum zai kada ya cutar da 'yan uwansa yana daga cikin manya-manyan ayyuka malamai suna kiransu at-turuk ma'ana abubuwan da suke ba wai aiki ne da zaka aikata ba bari ne wani abu ne ba kai ba amma sai Allah rubuta maka lada menene manya-manyan abu shine ka- kada ka cutar da kowa a rayuwarka in kana da damar da za a ce rana ta fito ko in ce tun daga alfijir har faduwar rana baka cutar da kowa ba a rayuwarka to ka yi ƙoƙari ka yi maintaining wannan halin yana cikin manya-manyan abubuwan da sukan zama sababin mutum shiga aljanna duk abin da za ka faɗi da duk abin da za ka aikata in ka tuno cewa in ka yi shi wani zai cutu to ka yi ƙoƙari ka fasa kada ka yi ko da gangan kuskure dama ba dama ba za ka kubce masa ba in ya zo da kuskure dama ba za a kama ka da kuskure ba duk da cewa in ya shafi dukiya ko kuskure ne to kuma akwai haƙƙi a kanka sai ka biya sai idan mai shi ya ce an yafe maka eh amma Allah ba zai kama ka da laifi saboda kai kuskure ba abin da nake so in ji hankalin mu anan shine a furucin baki da kuma aikin gabubba suna da muhimmanci wajen ilmantar da mu ɗabi'u masu kyau haka mu ɗabi'antu da halaye masu kyau insha Allah ta'ala za mu rabauta a wannan duniya sai ce bi amrayn kuma min al-a'mal adh-dhahira allati hiya a'malul islam قول لا إله إلا الله وإماطة الأذى عن الطريق يتي وهذا بالاتفاق waɗannan abubuwa biyu kuwa da ittifaƙin malamai min islam suna cikin islam ko yana daga cikin islam ka ce la ilaha illallah yana daga cikin islam ka kawar da abin da zai cuci mutane yana buƙatar wata rana a yi wani darasi akan wannan hadisin ko in ce iya wannan juz'iyar ma kawai imaqatul adha an tariq me mafhumin ta me ma'ana in an ce imaqatul adha an tariq wani abin da yake dauka kawai shine idan ya ga wani abu akan hanya ice ko kaya ko wani karfe ko kusa noti da zai iya cutar da mutum kawai dauke ya kawar da shi gefe wannan gaskiya ne saboda shine zahirin hadisin to amma akwai wasu ma'anonin duk wani abu da zai zama in ka aikata shi zai zama sababin cutar wani to yana cikin in ka bar shi yana cikin imatsatul adha an tariqi kuma shi ma tsariƙin ba shi da mafhumin ka ce sai iya akan hanya tsariƙin nan ko public tsariq ne a waje kowa da kowa na bi ko tsariƙin cikin gidanka duk yana ciki ba sai iya ta waje ba kowace hanya duk inda wani ɗan adam zai wani abu ya cutu don haka in ka fahimci wannan ka tofar da majina a kan hanya kana tafiya ka yi me ka yi abin da zai cuci mutane to in ka zo wucewa ka gani ka turbiɗe da rairayi shi ma ka taimaka iska bata kwashi ƙwayoyin cutar cikin wannan ta shigar hancin wani bakin wani ya kamu da wani abu batun da ya tabbata hakan yakan uku ko ba ka bane to in kai wannan sai Allah rubuta maka lada sannan duk abin da za a sa maka na dokokin hanya da za ka zauna lafiya baka cutar da wani ba shi ma sun shiga ciki bin dokar hanya ya zama kana da tsari kana bin abin da aka ce an ce ka tsaya ka tsaya in an ce ka sa fitila ko ka sa alama in za ka yi dama ko za ka yi hagu ka sa duk yana cikin imatsatul aza'ani tsariki saboda idan ka aikata saɓanin haka wani abu zai iya aukuwa in ya auku ko an samu aza daga mafhumin abin bai tsaya iya maganar ka cire kusa ka cire ice akan hanya ba yana da faɗi yana buƙatar dai wata rana a yi wani abu na musamman a kansa Allah ba mu iko alƙawlus sani ra'ayi na biyu na ma'anar ko akwai bambanci tsakanin al-islam da kuma al-iman shine huwa qaulul bukhari wa jama'atin min ahli ilmi ra'ayin al-imam al-bukhari muhammad ibn isma'il al-bukhari wa jama'atin min ahli ilmi da wasu daga cikin malamai irin su muhammad ibn nasir al-marwazi na sha ba mu labarin littafin sa ko ga sunan littafin ku rubuta ba littafi ne mujalladi biyu yana cikin littafai masu muhimmanci sunansa ta'azimu qadri sala ta'azimu qadri sala wato girmama sha'anin da alƙadarin da matsayin sallah akan sallah yayi magana amma sai da ya shiga cikin wannan babin na magana bambanci tsakanin al-islam wal iman yayi fice sosai wajen yadda ya kawo maganganun malamai kuma ya amfanar kwarai da gaske to shi ma ra'ayinsa irin na al-imam al-bukhari ne cewa al-islam da al-iman ma'anarsu ɗaya ta'zimu qadri salah ta'zimu qadri salah muhammad ibn nasr ibn nasr ba nasir ba nasr محمد ابن نصر المروزي تعظيم قدر الصلاة صلى دي ولا تعظيم قدر تعظيم قدر الصلاة با الصلاح نجارو حالي با صلى جرم ما متعين صلى مسلم da shi da al'imam bukhari da wasu ra'ayin gashi ne ce muhammad ibn nasr wa jama'atin da wasu malaman dai an al-islam wal imana shay'un wahid can an faɗi al-islam an faɗi al-iman kawai duk abu ɗaya suke nufi abu ɗaya suke nufi wani su ma ijtihadi suka yi gwargwadon abin da suka fahimta na nasoshi zai kawo mana yace sawa'un ijtama'a wannan kuma shine ra'ayin irin su ibnu hazm in ka koba kuma bin wurin firkoki ƙungiyoyi su da duk alwa'idiyya ra'ayinsu kenan سواء الوئيدية الخوارج والمعتزلة يوا duka ra'ayinsu kenan da islam da imani duk abu ɗaya ne ba sa bambancewa duka suna ɗaukar islam shine iman iman shine islam kuma daga an samu babu shi gaba ɗaya to gaba ɗaya ya tafi ne sai mutum ya zama kafiri ko kuma ya zama fi manzila bainal manzilataini kamar a wurin su mu'tazila to amma ra'ayin Bukhari da ra'ayin Muhammad ibn Nasr al-Marwazi ta mahangarsu daban da waɗancan. An fahimta? Yau ba irin ra'ayin ba su wannan suka kalla ba, sun kalli nassoshi ne da suka bu. Su ko waɗancan dama sun gina abinsu ne akan ƙa'idojinsu na bid'a na hankali. Yawwa. Amma su al-Bukhari nassi suka kalla za mu ji ga ya kawo mana da ayar da suka kafa hujja da ita ko ɗaya daga cikin ayoyin da suka kafa hujja da su a nuna cewa al'islam wal iman shay'un wahid yace sawa'un ijtama'a aw tafarraqa ba ruwansu ko an ambace su tare ko kuma an ambaci kowanne daban-daban kawai ma'anar su ɗaya duk inda kaga a qur'ani an ce al-islam to shine al-iman duk inda aka ce al-iman shine al-islam in kuma an ambace su tare to abu ɗaya kawai aka faɗa kawai a cikin aya ɗaya an ce al'islam an ce al'iman to kawai duk abu ɗaya ne idafar ko in ce atsafin la ya dullu alal mughayara abu ɗaya kawai aka ambata wannan shine ra'ayin al-imam al-bukhari da wannan waɗannan malamai daga cikin manyan malamai yace wa kullum min huma ya dullu ala sahibihi kowanne ɗaya daga cikin su wato al-islam da iman ya dullu ala sahibihi yana nuni zuwa ga dan uwansa واستدلوا على ذلك بالأدلة التي فيها ذكر الإسلام hujjojinsu a nan shine a dalilan da a cikinsu an ambaci al-islam wa uniya bihi iman in dai an ambaci al-islam kuma ma'anarsa shine imani to shine hujjarsu to wannan ai kun ga masu ra'ayin na farko su ne masu cewa idza ijtama'a iftaraqa idza iftaraqa ijtama'a sun tarayya da wannan ra'ayin ta wannan bangaren ko cewa me halatul iftiraq wato a halin iftiraqi in an ambaci al-islam shi kadai ba a ambaci al-iman ba to ma'anar al-islam din nan shine hadda al-iman kun ga ai sun hadu da masu wannan ra'ayi na biyu da masu ra'ayi na farko to a ina ne suka rabu halatul istima'i in aka ambace su tare su masu ra'ayin farko sai suka ce kowanne da ma'anarsa su kuma waɗannan suka ce sawa'un an ambace su tare ko daban-daban to duk abu ɗaya aka faɗa an fahimci abu to sai ce au zikirul iman au zikirul imani wa uniya bihi al-islam ko ambaci lafazin imani ya zama ana nufin al-islam sai ce wa hiya laysat daqiqatan fi mahallin nizai yace waɗannan dalilai ba dalilai ne masu dukka in ka in kai musu kyakkyawan kallo su waɗannan dalilan to ba su yi maganin matsalar ba an fahimci abin ma'ana ba su fito ƙuru-ƙuru wajen ba da ƙarfi zuwa ga wannan ra'ayi ba wannan wani usulubi ne na malamai wajen girmama ɗan uwansa malamai kamar malam sali ali sheik a matsayinsa na mutum mai tarbiyya ba zai ce wannan kuskure ne na al-imam bukhari da muhammad ibn nasr al-marwazi ba kawai sai yace dai in ka kalli dalilan ba su da fitowa ba su fito ƙuru-ƙuru wajen taimaka ma wannan ra'ayin ta yadda za su iya maganin wannan rikicin ba rikicin bai warware ba domin yanzu rikicin zaka iya cewa ya koma mahallin me halin an ambaci al-islam wal iman fi nassin wahidi anan ne inda rikici yake halatul iftiraqi ba rikici sun yi ittifaqi amma halatul istima'i an hada al-islam wal iman an faɗe su tare to anan ne rikici a musulunci kai a larabci kafin musulunci shi yasa ɗazu na ambaci maganar malaman balaga kuma a kowane yare ma duk abin da yake ko duk kalmar da take ma'anarta ɗaya ce ba bambanci da ɗayar ‘yar uwarta to faɗinsu tare za a sa shi a layin me layin maimaita abu shi ko maimaita abu in ba a buƙatarsa to rashin fasaha ne a cikin zance ko yau sai ka faɗi abu sai ka sake nanata shi to in ku akwai maganar da ta fi cancanta a tsarkake ta daga aukuwar abin da aka ambace shi bayan ba a bukata to qur'ani yana ciki zancen Allah na ciki bai kamata a ce an nasabta wa Allah ya faɗi abu ya maimaita shi kuma shi ɗin ne ba su da bambanci kwata-kwata kaga za a ce wannan ma'anar asalin irin wannan zancen shi ne malaman suna cewa duk zancen da aka faɗi kalmomi biyu ta yadda in ka cire ɗaya ɗayar ta ba da ma'anar to yadda zai zama ba a buƙatar ta biyun to sa ta biyun ba ta zance an fahimci abin to kawo bai kamata a ce a zancen Allah an samu wata kalmar da ba a buƙatar ta kuma Allah ya faɗe ta ba zaka duk abin da Allah ya nanata shi ya maimaita shi to lalle yana da ma'ana ma'anar da ba a same ta a ɗayar ba shi yasa aka faɗe ta a ɗayar ko don haka a tabbatar da cewa akwai bambanci tsakanin al-islam da kuma al-iman halatul ijtima'i fi dhikri shine yafi dace insha Allah ya bayyana da shi to sai shi ina wastadallu ala zalika dan yi musu adalci da ya kawo aya ɗaya da take a ishara zuwa ga wannan ra'ayi yace sun kafa hujja ala zalika aidan bi qawlihi jalla wa ala da fadin Allah madauki a suratul zariyat aya ta 35 da 36 fa akhrajna man kana fiha min almu'minin mala'iku da suka zo halakar da al'umman nan sai suka ce fa akhrajna man kana fiha min almu'minin sai muka fitar da waɗanda suke cikin alƙaryar na daga muminai aya ta 35 kenan ta 36 sai ce fama wajadna fiha ghaira baitin minal musulmi ba mu samu wani abu a cikinta ba sai gida ɗaya na musulmi kaga an ambaci mun cire muminai kuma dama a cikin gidajen ba mu samu kowa ba sai gida ɗaya na musulmi to yanzu ga islam da al'iman ko almu'minin da kuma almusulmin an faɗe su a siyaki ɗaya yau duk da aya biyu ce amma zancen iri ɗaya ne don haka za mu ɗauka su yaƙi ɗaya ne to yanzu da mu'minin ɗin can da musulmin ɗin nan da bambanci ko ba bambanci zahiri za ga abu in mutane ɗaya ake nufi to ba bambanci sai suka ce wannan ita ce dalilin su akan cewa duk inda ma aka ambaci mumini aka faɗi musulmi to duk ma'anarsu ɗaya babu bambanci tsakanin al-islam da kuma al-iman an fahimci abin suna ba da amsa a kan wannan cewa tun da Allah ya faɗi wannan bambanci to la'alla irin bambancin da yake cikin ayar da muka ambata makon da ya gabata ta suratul hujurat shi ne abin da Allah ya sani dangane da waɗannan mutanen shi yasa ya faɗi wannan sifa ko suratul hujurat qalatil a'rabu amanna قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا tunda Allah ne faɗi wannan la'alla shi ya san a cikin su jumlatan umuman musulmi ne amma a cikin su akwai waɗanda darajar imanin wasu ta fita wasu ko shi yasa aka ambaci nan wurin muminai nan kuma wurin aka faɗi musulmi an fahimci abu zai iya zama haka tunda ku zai iya zama haka to a ɗauki inda Allah ya tabbatar da bambancin na wannan suratul hujurat sai ya zama shine muhkam din da za a yi hukunci da shi akan mutashabihi sai a fassara shi da cewa lalle akwai farkin to ya fi dacewa ai kuma dai kun san tattaunawar mu akan in an samu bambanci tsakanin mutashabihi ko me ake da shi idan ka samu mutashabihi an yi fassara bime bil muhkam la'alla darasin mu na kashfu shubuhat shine wannan zancen ya fi fitowa sosai wajen kusan shekara duk ana zancen wannan muhkam da mutashabi ba anan bane ko in an ce muhkam me muhkam amma dai na din mun shayi ba sau ɗaya ba menene muhkami aya a ce wannan ayar muhkama ce ma'anarta shine duk ayar da ba ta da wata ma'ana sai guda ɗaya kuma babu saɓanin hukuncin da ake fahimta daga cikinta misali Allah maɗaukaki shi kaɗai ne ya cancanci a bauta masa wannan muhkam ne ko mutashabihi muhkam ne duk alƙur'ani zancen da yake kenan Allah shi kaɗai ya cancanta a bauta masa misali cikin abin da mun ka karanta yau da safe daga cikin misalan da sukan kawo akan abin da ya shafi muhkami a ƙur'ani hukuncin da Allah ya yi a kan duk wanda ya ce annabi isa Allah ne me hukuncinsa kafiri ne wannan muhkam ne ko akwai wani tafsiri da zaka iya ba wannan kafir din ya zama yana da wata ma'ana daban babu muhkam ne sannan hukuncin da Allah ya har yanzu akan cewa duk waɗanda ake bautawa wanda ba Allah ba da gumaka da mutane ko mala'iku ko annabawa ko shehunai ko waliyai da makamantansu la yamliku na shay'an ba su mallaki komai ba sammai da ƙasa ba tasu ba ce ba su da baiwa wani rai ba su mallaki arziki ba ballantana a nema abunsu ba su mallaki rayuwa ba ballantana su baiwa matacce ko ba dama su kashe wanda lokacinsa bai ba an yadda da wannan ko ba yadda ba wannan shi ma a ƙur'ani akwai saɓani a cikinsu ko ko zance ɗaya ne zance ɗaya ne to ne shine misali na abin da ake ce ma muhkam shi kuma mutashabihi shine wanda zai iya ɗaukar wata fassara zai iya ɗaukar wata fassara ba zance ɗaya bane duk lafazin da zai ɗaukar wata fassara idan wani ya kafa hujja da shi yanzu misali masu cewa faɗin Allah madaukaki ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun ko ne za su ce ai Allah ya faɗi wannan aya to abin da yake nufi waɗannan mutane waliyai suna da matsayi a wurinsa matsayin da in aka roƙe su su yi wani abu ko in suka roƙi Allah to Allah baya fasawa sai ya amsa musu yanzu wannan zancen akwai shi a wannan ayar kun fahimci ayar me fasararta Allah ce ala inna awliya Allah ku saurara lalle waliyan Allah la khawfun alaihi ba su da tsoro ma'ana babu tsoro a kansu dangane da abin da zai zo musu nan gaba nan kiyama wala hum yahzanun ba za su yi bakin ciki ba akan abin da ya gabata a baya kas su yi bakin ciki su kwantar da hankalinsu sai ce su waye su su ne masu imani kuma masu takawa wannan ayar mai take nuna maka tana nuna maka darajar waliyai cewa waliyai mutanen kirki ne kuma Allah ya karrama su amma zancen cewa waliyai sun kai matsayin da duk abin da suka ce Allah ya yi zai yi akwai shi a wannan ayar babu shi to sai wasu sukan kafa hujja da wannan aya akan wannan zancen sai a ce to wannan mutashabihi ne ba muhkam bane domin ayar ba ta nuna shi an fahimci bambanci yanzu muhkam da mutashabihi alal kalli wannan misalin dai ya isa to kun ga yanzu in aka ɗauko maka da ayar suratul hujurat a wannan siyakin zancen da muke qalat al a'rabu amanna mutanen ƙauye sun ce mu mumine ne mun yi imani sai Allah ya ce musu ne qul lam tu'minu kun ga an hana su wannan ku ce an ga manzon Allah sun ya gaya musu lam tu'minu ku ba ku yi imani ba huna idda'u shay'an nafahu Allah sun yi da'awar wani abu Allah ya ce a'a ba haka bane kuma fa asbata ma yastahiquna sai faɗa musu abin da suka cancanta menene ya kamata su cancanta walakin qulu aslamna amma ku tsaya dai ku ce mun musulunta to yanzu duk wanda ya karanta wannan zai fahimci akwai bambanci tsakanin imani da islam ko ba zai fahimta ba yana buƙatar fassara wannan siyaƙin amma wannan fa فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين مجرد أنبت مؤمنين دكما مسلمين شيء أكا أنبت أنا كما تند أنا أنا ذنتين إخراجي ne da kuma wujudi mun fitar da muminai ko ba mu samu gida ba sai na musulmi wannan ba kuru-kuru yake akan cewa al-islam ko al-muminun da kuma wannan al-muslimin su din ne abu ɗaya ba ba kurukuru yake ba alal kalla ko yana nuna hakan ta fassara to ba kurukuru yake kamar waccan ba to in ko aka samu sabani tsakanin ma yakunu mutashabihan wa ma yakunu muhkaman fa inna al mutashabih yufassaru wa yuhmalu ala ma'na al muhkam to sai a dauki wannan mutashabihin sai a bashi fassarar ma'anar shi wancan muhkam din sai a ce to tunda dai Allah a can ya faɗi abun kurukuru to nan ma sai mu ce abin da yake nufi a cikinsu akwai masu kammalallen imani akwai kuma waɗanda ke musulmi ne waɗanda ba masu cikakken imani irin waɗancan ba don haka mu'minin nan daban musulmin kuma daban an fahimci zancen tunda musamman masu yaƙi na farko ikhrajin ake zance na biyun kuma wujudi la'alla an samu wasu daga cikin suwa gidan da yake duka musulmi ne to wajen ikhrajin kuma duk da ko za a ce an fidda su to an fidda su saboda kallon abin da ke tare da su minal imani an fahimci abin duka dai ma'anonin malamai sun tattauna akan wannan in ka karanta littafin Muhammad ibn Nasr al-Marwazi din duk da shi ra'ayinsa kenan da kuma dai musamman in ka karanta juz'i na bakwai na al-fatawa na malam ibn Taymiyyah din wato sharhu hadith Jibril insha Allah zaka gamsu da wannan ra'ayin cewa shine yafi cewa idza ijtama'a iftaraqa وإذا افترقا اجتمعا سيتي والصواب في ذلك أبن دي في دي دي أولا مسألة أن الإسلام والإيمان شيني الإسلام دي كما إيماني يفترقان إذا اجتمعا سنة ربوا أو جمعنا إذا سكهدوا أنبتوا لأدلة كثيرة سبدا وسدليلي ما سيوا قال to a cikin wannan hadisi yanzu ya tsaya ne mana sharhin wannan maganar tahqiqin farqi tsakanin al-islam wal iman yanzu ya gama da wannan matsala abu da zamu je na gaba shine ci gaba da fassara wancan wancan hadisi da yace ayyul islami afdalu ko qala al-iman qala wa mal iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'th ba'da al-maut ajina hadisin da muke sharhin sa har muka shiga cikin wannan zancen yanzu mun koma zancen hadisin sai ce hadihi arkanul iman waɗannan da aka ambata rukunan imani ne ko waɗanne kenan wajen bayanin wa mal iman sai ya ce an tu'mina billahi ɗaya wa mala'ikatihi biyu wa kutubihi uku wa rusulihi hudu wal ba'thi ba'da al maut wannan shine ma'anar واليوم الآخر ko abin da bai ambata ba ɗaya shine maganar imani da kaddara wani kuma dama a cikin alkur'ani ma siyakinsa daban wancan daban wannan daban shi yasa malamai suka yi saɓani akan a shin imani da kaddarar duk da ya zo nassi wajibi ne ƙuru-ƙuru to shin tare suke da waɗannan in ana ambatan rukuni sai an ambace shi zance mafi karfi na malamai shine i sai an ambata saboda babu wanda ya fassara duk waɗannan nassoshin irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Jibril ya hada su da haka ko ba a faɗe su tare a aya ba karka ce tunda aya ta raba to shikenan ya kamata mu cire al-imanu bil qadar daga ciki in ka cire sai a ce maka ai manzon Allah ya sa sallallahu alaihi wasallam an fahimta da haka babu zancen a kawo sabani akan wannan to sai ce hadihi arkanu hiya arkanul iman wa kama ذكرت السؤال ذكرت كما ذكر كما ذكرت السؤال عن الماهية كما إذا أنبتا مكو تنبير أنن تنبير أكن الماهية ما كذا إن أنت الماهية ما أجي نفي أنا سوى ماهيته أنا نفي حقيقته يوم دك أبندا يسق أن يسأل عنه bima huwa to shi ake nufi da mahiyarsa eh duk abin da ya inganta in zaka ce meye kaza to wannan abin da za a baka amsa shine mahiyar abu meye musulunci in ka tashi bayani meye musulunci me zaka ce kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa ko an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima salat wa tu'ti zakat wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayt in istata'ta ilayhi sabila ka faɗi abubuwa nawa biyar wannan shine al-islam to sai malamai suka ce duk abin da ake tambaya akan mahiyarsa to in aka tashi amsa ana ambatan rukuni ne ba juzu'in da suke bangarori bangarori kanana ba manyan ake faɗa to a wannan wurin ma kun ga an tambaye shi ayyul islami afdalu a musuluncin nan wanne ne yafi sai ce al-iman ashe kenan al-iman juz'un min al-islam kuma sai aka tambaye shi meye imani din shine sai kawo waɗannan abubuwa guda biyar a wannan siyakin wanda kuma su shida ne an ƙara da al-imanu bil qadar sai faɗi waɗannan guda biyar sai ce lidhalika huna ya ayati yakunu jawabuhu min al-arkan ma'ana duk abinda dama aka tambayi mahiyarsa to jawabuhu in aka tashi bada amsa to rukunai ake faɗi yanzu da aka ce maka wane ne Abdul Hamid me za ka ce shaksinsa za ka nuna shi ne wannan kana faɗarsa ka faɗi rukuninsa gaba ɗaya da komai da hannun da kafar da hancin da komai da duk abin da ke tare da shi ba za ka nuna hularsa ka ce ita ce abdulhamid ba ba za ka nuna yatsan shi kaɗai ka ce abdulhamid ba a'a ya kunshi me gaba ɗayansa to duk abin da aka tambayi ma hiya ko ma huwa to rukuninsa ake faɗi abin da inda ba shi to abin ma babu shi Allahu akbar daga cikin abin da malamai suke faɗi na wa'azozi da na faɗi wannan sai suna mu amma yanzu misalin ba da Abdulhamid bane da mutum aka kowanne a ce mutum ne gashi idan aka zo aka fille masa kai ana fille masa kan nan sunansa ya tashi ba ka cewa wannan shine wani saboda me kan yanzu baya jikinsa sunansa gawar wani ba a faɗa kamar da mutum yanzu yana mutuwa in za a kai shi kabari mai ake cewa za a kai gawar wani za a yi wani sutura ko gawar wani za a yi mata sutura shikenan sunansa farkon abin da yake rabuwa da shi a duniya sunansa ya kare sai ran kiyama a kira shi ya yi amsa tambayoyi akan abin da ya aikata Allah kyauta mana to sai ce lidalika hun to anan ma qussatil arkanu bil arkanil khamsati shi ma an keɓance waɗannan rukunai da rukunan guda biyar walam yuzkaril qadar ba ambaci imani da kaddara ba li ajli anna al ayati allati fil qur'ani saboda kasancewar ayoyin da suke cikin alqur'ani fiha dhikru hadhihi al arkan al khamsa suna cikin abin da ke cikin su shine ambatan waɗannan guda biyar din ba ambaci imani da kaddara a siyakin su ba ko دون ذكر القدر كما باتار أن أنبتي قدر كقوله جل وعلا كما فإن ألا مدكي ديكي شوى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله sunan kun ga ma ba a faɗi al-yawmil akhir sai la nufarriqu baina ahadi min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir wa ka qawlihi da kuma kamar faɗin Allah mulki da ce ya ayyu alladina amanu aminu billahi wa rasulihi ila an qala man aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qablu sai kuma yace me ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كنا أنت كبداد يرأنا فقد ضل ضلالا بعيدا ضد هكا بأنبتي قدرا ونحو ذلك ليس لمك من تن إلو وطنن آيوي دميني لأن القدر ذكر في القرآن منفصلا domin imani da kaddara an faɗe shi a ƙur'ani ne a zaman kansa lakin fi hadisi jibril amma a hadisin jibril zukira alqadar an ambaci imani da kaddara arkanul imani idan sittatun naka in zaka ce rukunin imani dole ka ce sittatun idan mutum ɗan ƙur'ani yun ne ya zai biyar zai ce ko musamman kasancewar a ba zai ɗauko imani da kaddara ɗin ilima daga ƙur'ani ilima ba zai fahimci hakan ba tare da cewa akwai shi inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar dan wani shi ma a cikin alqur'ani yake eh to amma da zai tsaya iya wannan me yasa na faɗi wannan mun taɓa tattaunawa da wani mai irin wannan tunanin ya dage wa annabi haruna ba manzo bane ni da shi muke tattauna annabi haruna ba manzo bane me dalilin ka saboda Allah ya ce fa qula inna rasulu rabbika to ya manta akwai da aka ce inna rasula bai sai ya manta wannan to dama duk mai bid'a haka matsalarsa take in ya makale wa aya daya sai manta daya to kuma sai ta faɗa akan wannan aya daya watan din bai santa ba sai lokacin da aka kawo masa kuma sai ya tirisi sai da aka kawo masa wani ce to to dai malami na ba haka yace to kaga dai matsalar nan ta malamin ka ce kenan ba ta ba ta qur'ani ba ce Allah so to sai ce wa fi hadisi wafdi ah na tsallake ko sai ce lakin fi hadisi jibril aw arkanul iman idan sitta hadhihi al khamsa wa ma'aha al iman bil qadar wa fi hadisi wafdi abd al qais haka nan a hadisin tawagar قبيلة عبد القيس في الصحيح كما ديكي يضع البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مسلم أن النبي صلى البخاري ده مسلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان يا أمر تيسو للإيمان فقال سيدي آمركم بالإيمان بالله وحده إن أمرتكم da imani da Allah shi kadai kun san wannan hadisin ko mun karanta shi ko ba nan bai mun yi shi a alamus sunna la'alla ne kun manta da yake shekarun sun yawa kwanan nan haka mun yi a darasin alamus sunna a ABU asalin hadisin tawaga ce ta zo daga mutanen ƙauye na wata kabila kabilar wafd abdul qais da suka zo suka ce sun zo manzon Allah sallallahu sallama ne a watan da ba a yaƙi watannin da ba a yaƙi watanni nawa ne guda hudu ne da wanne da wanne guda uku a jere ɗaya daban da zulqa'adati da zulhijjati da muharram kwanan nan muka rabu da zulqa'ada da zulhijja yanzu mun shiga muharram to duka suna cikin watannin da an haramta yin yaƙi a cikinsu sai kuma rajab watan rajab shine wata na bakwai a lissafi to waɗannan ka haɗa su su ne al'ashhurul hurum eh watanni masu alfarma da aka haramta yaƙi to waɗannan mutane saboda nisansu kuma a tsakaninsu da manzon Allah suka ce akwai kuffaru mudar akwai kabilar mudar akan hanya ba dama su iya barowa su tsallako su zo gun manzon Allah suna samu da akwai wannan kafiran mubar din suka ce su sun yi imani amma a ƙauye suke amma suna so manzon Allah sallallahu alaihi ya gaya musu abinda in suka koma ko sun dade ba su dawo ba ko da Allah su dawo su samu ya rasu to dai an gaya musu abin da ya ishe su Islam Allahu akbar in aka gaya musu ɗaya biyu hadisi ɗaya biyu suka tafi shikenan ya ishe su da za su mutu a kansa yan aljanna to da suka bo shine sai yake gaya musu amurukum bil imani billahi wahdahu ina umarta ku ku koma gida ku ilmantar da mutanenku ku yi imani da Allah shi kaɗai sai ya tambaye su a tadruna mal imanu billahi wahdahu kun san me ake nufi da al imanu billahi wahdahu to sai ce an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimu sala wa tu'tu zaka wa tu'addu al khums min al maghnam abinda ake nufi da al'imanu billahi wahdahu shine ku shaida da la ilaha illallah ku shaida da muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan ku tsaye da sallah ku tsaye da sallah ku ba da zakka kuma ku ba da humusi idan an samu ganima ku ɗauko humusi ku kawo a lokacin nan iya abin da ya ambata musu ke kuma da sun tafi sun yi aiki da iya wannan kuma babu wani saƙo da ya zo musu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka mutu akai duk garin ko duk kabila shikenan fa ya ishe su shiga aljanna kamar yadda wani mutum wata rana ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya tambaye shi sai ya rasulullah a gaya mun abinda shi in ya koma ƙauye shikenan da iya wannan zai aiki shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa yayi masa zancen sallah guda biyar sai ya tambaye shi akwai wasu banda biyar din nan yace su kenan sai idan ka so yin tatawwu'i ya gaya masa azumin watan ramadan shi ma yace banda wannan ba wani yace ba ai kun san wannan hadisin shi ma mun yi an har lokacin da mutumin ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam yace aflaha wallahi in sadaqa wallahi in yayi gaskiya wannan mutumin to ya rabauta mana inda gaske yake cewa zai koma ya iya wannan ya rayu ba komai da zai yi sai farilla ta sallah ba ƙarin nafilar komai ya yi farillar azumi iya wannan shi ma zai tsaya ya ce aflaha to da ya rabauta ya samu abin da yake bukata na alheri a duniya zai tsira daga sharrin da yake duniya sannan zai samu abin da yake so a lahira kuma ya tsira daga sharrin da ake gudun a same shi a lahira shine ma'anan falahi to kamar irin wannan hadisin ne to anan ku duba ku gani da ya tashi bayanin al'iman me ya kawo ku lura ku kula sai ya kawo arkanin islam can kuma hadisin da muke magana a kansa yau hadisin mu na littafin da ya magana a kan al'islam sai ce menene al'islam sai ya ce mafificin islam shine al'iman iman da ya tashi bayanin imani kuma can sai faɗi arkanin iman ko can an faɗi rukunan iman su ne imani nan kuma an faɗi rukunan musulunci su ne imani ashe kenan da me al-islam wal iman din nan duka suna ɗaukar ma'ana an gane to sai ya ce wa ta'adiyatu abinda ake mai ta'adiya bayarwa shine ta'adiyatul khumusi da bada khumusi yace hadha amal wannan aiki ne ko yana cikin aikin zahiri ne fadalla ala anna al'amala yadkhulu aidan fi haqiqati al-iman wannan ya nuna aiki na shiga cikin haƙiƙanin mai ake nufi da imani gashi annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fassara al-iman da kuma abin da yake aiki ne sallah ma aiki ce ko ba da zakka ma me aiki ne ba da gani abin nan khumusun ganima shi ma aiki ne to gashi kuma an kira su imani shi yasa wannan yana da cikin manyan manyan hadisan da malaman sunna suke kafa hujja da su akan cewa al-a'malu sawa'un a'malul al-arkan shine a'malul jawari da kuma a'malul qulubi da a'malul lisani dukkan su min al-iman to sai ce wa waqa'a as-su'alu anhu bima kuma tambayar ta auku ne da ma menene allati tadullu ala rukuniyati wanda duk lokacin da aka tambaye abu in aka ce ma menene wani meye wani ko menene abu kaza to rukunin sa zaka ambata yace wa hadhihi almasailu laha bastun ma'rufun fi mawadi'ihi wannan mas'aloli suna da wurin da aka buɗaɗa su aka yi sharhin su mai faɗi a wurin da ya dace ma'ana wannan maganganu na abin da ya shafi rukunai da ma'anar imani da islam akwai inda aka yi bayanin su da faɗi fiye da haka sai ka koma ka fa'idanta yace wal maqsudu min dalika anna dhikr al arkan al khamsa aw al arkan al sitta wa adam dhikr al amali ma'aha la yadullu ala anna jins al amali laysa ruknan fil iman to nan wani zancen ne duk da dai yana da alaka da wannan din to amma ina ga mu tsaya a kansa saboda lokaci sai mu tashi a kansa mako mai zuwa bi idnillahi ta'ala as'alullaha tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqani wa iyyakum li العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك